بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين za mu shiga risalatu saminatu min alwasaya wasiqa ta takwas ita ma wasiya ce cewa ya ce alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd fa inna allaha qaddara maqadir al-umuri bi yadihi wa masdaraha wal khairu fi makhtara cewa ya ce ubangiji tabaraka ta'ala qaddara maqadir al-umuri shi ya qaddara gurgurun dukkan lamura bi yadihi da ikonsa mana shi Allah shi ya shirya dukkan komai duk abin da zai faru da abin da yake faruwa gaba ɗaya Allah ne ya kaddara kayansa wa masdaruha kuma Allah shine mafarin abubuwa duk abin da zai faru daga Allah ne ba wani wanda ya isa gaba ya samar da wani abu ko ya farar da wani abu sai Allah yace wal khairu fi maktara shi abin da Allah ubangiji ma'ana abin da Allah ya zaba shine alheri ga halitta duk abin da Allah ya zaɓa wa halitta ya kawo mata, to ta sani alheri ne a gare ta, sai sa Allah yake cewa, a sa'an ta hibbu shay'an, a sa'an ta karahu shay'an wa khairun lakum, a sa'an ta hibbu shay'an wa sharrun lakum. Wani abu za ku so shi ba alheri ba ne a gare ku, Allah ne ya san alheri. Kuma wani abu kuma zai faru wanda mutane ba sa so, kuma alhali shi ne alheri a gare su. Saboda haka, cewa yana faɗa cikin ruhul adabi, da ke cewa la tattahiman ilahana fatkhuzala karka tuhumci ubangijin mu balle a tabar da kai duk abin da Allah ya yi kar mutu ya ce don me shi bai tambaye ka dama yayi ka ba to da haka ne duk abin da yayi maka to ka sani dama haka ya ga dama muksifi madinati kaulaka biqad takarrufi yace zamana a madina kaulak ina nufin ne a samu kaka na addini mana addini ya samu kaka menene kaka mana ya samu amfanin girbinsa yauwa shi ne abin da ya ajiye ni wa usikum wa usi nafsi bil ijtihadi fil wajibati diniyati sai ce ina muku wasiya kuma ina wa kaina wasiya da yin kokari a cikin duk abubuwan da Allah ya wajabta abin da Allah ya wajabta wa bawa to bawa yi kokari maza ya rike addiniyati duk abin da na'am kada na'am addiniyati duk abin da yake na dole ne na addini, to bawa ya yi ƙoƙari ya ƙara himma a kan wannan wajibin, ka ɗaharati kamar alwala ko tsarki da alwala, wasalatu fi waqtiha mu kowa ya dage da sallah a cikin lokacinta, wal wirdi kowa ya rike lazumin sa safe da yamma, wal wazifati fi waqtiha mutum ya dage ya dinga yin wazifa a cikin lokacinta, bi sharɗin jama'ati ita wazifa ba a yi ta mutum shi kaɗai ya yi ta a cikin jam'i. bishar jama'at lissalati wal wazifati ita sallah da wazifa su a cikin jami'a ake yin su amma lazimi mutum shi kadai yake yi wa zikri yawmil jumu'ati kuma a dage da zikirin ranar juma'a shi ma a cikin jami'a ake yi wa mura'ati huquqi arbabil huquqi mutum ya kiyaye haƙoƙin dumma bauta haƙoƙi a kansa duk wanda yake da haƙi a kanka to lalle ka kiyaye masa haƙinsa su waye masu haƙi min alwalidaini wal aqrabina wal jirani وأصحاب الشيخ وجميع المسلمين عموما وخصوصا العلماء من الفريقين sai shi mutum ya kula da ma'abota haƙi to ai ma'abota haƙi shi akwai iyaye idan mutum yana tare da iyayensa sai da kansa ya san haƙoƙin da suke kansa tsakaninsa da iyayensa ya kiyaye wannan haƙoƙuwan kuma ya dage ya rike ya yi ta ƙoƙarin bin wannan haƙoƙi na tsakaninsa da iyayensa da kuma makusantansa na dangi da makusantansa na dangi sun ya garabina wal jirani mutum ya kiyaye haƙƙin makautansa ya zama ya kiyaye haƙƙin su kada dinga shutar da su kada dinga samun matsala da shi kullum a sha'a ai wani kam inda ya shiga abu to sai an samu matsala to mutum ya kiyaye wannan kada yadda ya zama a cikin wayannan wa sabi shefi mutum ya kiyaye in yana tare da mutanen shehu tijjani to ya kiyaye musu haƙoƙin su wa jami'il muslimina mutum ya kiyaye haƙoƙin dukkan musulmi duk musulman da kake tare da su lallai ka kiyaye musu haƙƙinsu umuman wa khususan umuman gaba ɗayan su duk musulmi ka kiyaye masa haƙƙinsa kar ka cutar da musulmi kar ka zage shi kar ka aibata shi kar ka yi masa abin da baya so wannan haramun ne wa khususan al ulama balle ma malamai min al fariqain cikin waɗannan in aka samu akwai malamai a ciki su ma suna da haƙoƙin su akan mutum saboda su kuma su suke koyar da addini a wajen su ake samun fahimtar addinin Allah wa alaikum bisa'i fi kasbil halali cewa yace lalle kuma ina horon ku ku yi aiki saboda neman halal din ku mutum kare ya dai zauna ya ce Allah zai kawo Allah ka je dai Allah ya baka inda inda ka je nema amma in ka je Allah zai kawo Allah ba ruwan kudi kudi ruwan sama yake yi amma ruwan kudi ka je ka neme su akwai inda zaka same zaka je sai Allah ya yi maka ruwan su imtisalan li amri Allah ta'ala saboda bin umarnin Allah Allah ne ya ce ku tashi ku nema Allah ya ce wabtango inda Allah rizqa ku nemi arziki wajen Allah to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ullubur rizqa fi kabayal ardi ku nemi arziki a cikin ƙasa idan noma mutum yake ya dage da noma idan nema mutum yake ya dage da nema duk da abin da ka san in ka yi shi halal ne to ka dage ka nemi ka ciyar da kanka halal ka ciyar da iyalanka halal saboda wanda baya shin halal baya ciyar da iyalansa halal to fa addinin sa ba zai karbu ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mutum yana cewa ya rabbi ya rabbi ya rabbi wa madamu haramun wa malbasu haramun wa guziya bil harami wa annas tajabu lahu mutum abincin sa haram ne tufa abin da yake tufatarwa haram ne kuma da lokacin da yake addu'a ma haram yake yake addu'a annabi ya za ya amsa masa addu'a sa ba za a amsa ba sai in ko mutum ba amsa addu'a sallah ma tana cikin addu'a duk wanda ya sallah ya roƙon Allah yayi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim yana neman shari'a wajen Allah to idan ba ba a karban addu'ar mutum to ba za a karbi sallarsa ba saboda haka mutum ya kiyaye kar ya yadda ya dinga fito na fito da Allah abinda Allah ya ce maka ga abinda Allah ya ce ayi mutum shi kuma ya kaushe ya tafi abinda Allah bai ce ba shine cewa yace na'am wala tanfulu an tasihin niyyati fi sa'ir a'malikum kar ku manta duk abinda zaka yi aiki ne ko na duniya ko na lahira, to ka inganta niyya a cikin dukkan ayyukanku, ku inganta niyya, niyya mai kyau, ita ce take sa aiki ya zama mai kyau, amma idan niyya ba ta da kyau, to aiki fa ba zai yi kyau ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a wani hadisi, kam min amali yutasawwaru bi surati amali dunya fa yasiru bi husni niyyati min amali al-akhirati. Wa kam min amali yutasawwaru bi surati amali al-akhirati fa yasiru bi su'i niyyati min amali dunya. da yawa aiki mutum zai yi shi aiki ne na lahira amma saboda mummunar niyya sai aiki ya dawo bai yi amfani a lahira ba ya dawo sai dai ya yi masa amfani a duniya da yawa aikin da mutum zai yi na duniya ne amma saboda kyakkyawan niyya sai wannan aiki ya dawo ya yi amfani a duniya ya yi amfani a lahira na'am wa iyyakum wa taqsira anil huquqir rabbaniyati sai ya ce ku kiyaye kar ku takaita a cikin haƙoƙin Allah haƙoƙin halitta ma an ce dole mutum ya bi su balle haƙoƙin da suke tsakanin mutum da Allah to mutum ya dage ya rike haƙoƙin da yake tsakaninsa da Allah daga ta Allah shine tauhidi da kuma yin abin da Allah yake so da kuma gudun abin da Allah baya so wa wasi kullu man yadda ma Allah halatan an yudima al-ijtihad fi tasfiyat nafsihi to yace ina wasiya duk wanda yake da'awar shi yana da wani matsayi wajen Allah to lalle ya dawo da kokari a cikin tsarkake kansa ya tsarkake kansa kar da'awa kawai wadda ayu ma lam tuqimu alaiha bayyinatin abna'uha aliyahu in dai da'awa ce ni kaza ne ni wane ne ni na kai kaza wannan duk aikin banza ne arba'atun muhlikatun lil abdi ana wa nahnu wa abi wa jaddi abubuwa guda hudu masu halaka da bawa ne mutum ce sai ni ni ne kaza aikin banza ne ka tsaya ka yi aikin ba kai zaka cewa wani kai kaza ne ba a mutane ne za su gane kai kaza ne ko mutum ya ce a ai yanzu sai mu kai kai su waye yanzu nan zaka iya mutuwa ko kuma mutum ya ce a ni dan wane ne duk ba zai amfani ba da dan kaza ba zai amfani ba kai din ka zama wane a a ni jikan wane ne duk ba zai amfani ba ka zama wane da kake jika da shi dik wannan shine abin da ake bukata sai ya ce to lalle ina wasiya duk wanda yake da'awar yana da wani halatan shine matsayi yana da'awar yana da matsayi tare da Allah ko kuma yana da hali wanda yake tsakaninsa da Allah to an yudima al-ijtihada fi tasfiyati fi tasfiyati nafsihi ya dawamar da kokari yayi ta kokari ya tsarkake kansa kai la tuhaddithu nafsuhu bi annahu wasala ila maqami yughnihi anil amali kar mutu ya yadda har ransa da dinga raya masa saba ayyukan da kai dinnan na ibada ai ko yanzu ka bari yayi a to me yasa baka daina cin abinci ba kullum sai ka shi jiya ka goshi shekaran jiya ka goshi me yasa yau zaka ci da sai ka bari ka sai abincin da na ci tun haihuwa na har zuwa yanzu ba abincin nan ya ishe ni har mutuwa mutum ya daina cin abinci mana ya gani abinci ma baka daina ba amma zakarinka da Allah ne zaka ce a yanzu matsayi ya ishe ka ba za ka ƙara nema ba a wannan ba daidai bane فقص إلى أبو القاسم الجنيد رحمه الله وهو إمام هذه الطريقة أن قوم يقولون في سقاء التكاليف ويزعمون أن التكاليف إنما كان الوسيلة إلى الوصول وقد وصلنا فقال رضي الله عنه صدقوا في الوصول ولكن إلى ثغرة شو يشي أن تنبي إمام الجنيد wanda shine shugaban wannan tawaka ta sofanci dukkan sufi daga Imam Junaidu ne in ba Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu duk sauran ɗari ko ɗari uku da goma sha biyun nan dukkan sai sun dangana ga Junaidu sannan ta zabi wajen manzo Allah sallama to Imam Junaidu an tambaye shi aka ce masa wa huwa imamu hazi dariqati an qaumi yaquluna bi isqai takalif afa wasu mutane masu cewa su yanzu sun wuce sallah sun wuce azumi sun wuce zakka sun wuce aikin haji saboda haka duk komai ya sauka kansu wa yazumuna anna takalifa inma kana wasilatan ila al-wusuli sai suka ce ai dama waɗannan ayyuka ana yin su ne saboda mutum ya samu yayi usuli ya sadu ya ya gane Allah wa qad wasalna kuma lalle mun mun yi usuli mun sadu da Allah fa qala radiyallahu anhu sai Imam Junayd ya ce eh lalle sadaqu fil usuli tabbas sun yi gaskiya sun yi usuli sun sadu amma ba zuwa ga Allah ba walakin ila sagara zuwa ga wutar jahannama suka sadu duk wanda ya ce ya wuce sallah to shi yayi usuli tabbas amma usuli zuwa ga wuta amma ba usuli zuwa ga Allah ba wanda ya usuli zuwa ga Allah ya fi kowa bin Allah da son Allah da son aikin Allah to wannan shine wallazi yasriqu yasriqu wa yazni khairu mimman yataqidu zalika wanda yake sata yana zina yafi wanda baya yi amma kuma ya kudurta abun halal ne saboda ya halata abin da Allah ya haramta wanda kuma ya halata abin da Allah ya haramta kaga shi gaba ɗaya ma ba musulunci ta tsaye da shi tunda Allah ne ya haramta ya halatta halal sai ya haramta haram manzo Allah sallama shi kuma shi ya isar to kaga idan mutum yace shi ya yazo ba halal ba haram a wajensa ya kareta Allah ya kareta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kareta Allah da annabi na yake baya cikin musulunci walau anni baqitu alfa amin ma naqasu min awradi shay'an illa bi udhni sha'ir sai yace da Allah zai bani shekara dubu a nan gaba in rayu shekara dubu a duniyan nan cewa shi ayyuka na da nake yi ba ma na farila ba auradai na da nake yi wanda na ɗaukar wa kaina su ma ba zan daina su ba sai dai in uzuri ne na shari'a ya faru in uzuri na shari'a ne ya faru shi kenan amma in dai haka kawai da ganin dama na a duk aikin da nake yi tsakanina da Allah ba zan taɓa daina shi ba ko shekara dubu na Allah ya bani wajtahidu fil basatin lillahi billahi yace ku yi kokari masu noma ku dage da noman ku masu nema ku dage da neman ku ku yi shi duka lillahi billahi ku yi shi don Allah saboda sai da addinin Allah da gudun wulakanta addinin Allah idan mutum musulmi mai daraja ne wajen Allah mai daraja ne wajen mutane idan ya dawo ya kaskance ya kaskanta da kansa har ya dawo yana wajen mutane yana bara to kaga in mutum mai bara ne ya san wannan musulmi ne wannan ba musulmi bane kowaye ma kawai mutum zai je nema ne ba ni in ka je wajen wanda baya son musulunci kai bara sai ce ba ga sunan ba ba ga sunan ba suna cewa sunan Allah ne me yasa suke zama haka kaga ya wulakarta addinin sa alhali kuma Allah ya darjanta shi ya bashi matsayi a cikin addini ya sashi mutum ne mai kima mai daraja yanzu ya wulakarta kima da darajar zai sa ai ta zagin addini in aka zagi addini to shi ya zaga saboda shi ya jawo aka zage shi aw bi niyyati an yantafiya bihal muslimuna wal'ibadu ko wal'ibadu kuma mutum ya yi ƙoƙari ya yi niyyan abin da zai amfanar da musulmi da kuma dukkan bayin Allah ma ba wai sai musulmi ba duk bayin Allah da Allah ya halitta Allah ya rasun kayansa shi yasa kai da Allah ya yi ka musulmi bai ce maka kai don kana musulmi kawai duk abin da kake so za ka yi ba ai shi yake da iko ya baka musulunci ya hana wani in kace zaka zagi waccan shi ba shi yasa kansa ba saboda haka in mutu ya zage shi to ya dawo yana zagin wanda ya yi shi me yasa ya yi shi kafiri idan mutu ya zagi kafiri yana yana zagin Allah da ya yi shi me yasa kai ka zama kafiri to kai din wayonka ne ko dabaraka ko ko kokarinka ne mai da kai musulmi ba shi bane kai ma ganin daman Allah ne ya baka to idan mutum ya wulakanta abin da Allah ya bashi sai Allah ya raba shi da wannan abun aw bi niyyati kasbil halal lin nafsi mutum yayi kokari wajen niyyan neman halal saboda kansa walil iyali saboda iyalansa kullun ala qadri martabatihi ai kowa akwai gurgurdun martabar da yake kai ma'ana na neman halal din kowa akwai matsayinsa a wajen neman halal ba zai yi kowa ya zama iri a zama iri ɗaya ba kowa akwai matsayinsa tsakaninsa da Allah akwai matsayin neman sa akwai matsayin yanda yanda yake samu wa fahmihi anillahi jalla wa ala kowa akwai yanda ya fahimci Allah eh wani ya fahimci Allah shi in matsayin mutum ya kai tsakaninsa da Allah ko bai yi komai ba Allah zai bashi to wani ba haka yake ba idan wani ya ganshe shi to bari in kwaikwaiwa ne yanda yake zaune baya neman komai ni ma ba zan nema ba to in baka da irin matsayin sa ba sai yiwa ta kashe ka ba ina ruwan Allah Allah ya riga yayi komai in kana jin yiwa ka je ka ci abinci in kana jin kishirwa ka je ka sha ruwa idan kana jin bacci ka kwanta kai to wani Allah ya fara masa baya cin abinci baya shan ruwan baya bacci idan ka ce zaka biya wacce ba sai mutu ya mutu ba wancan ba ka san abin da Allah ya bashi ba da saboda haka kowa ya tsaya iya gurgudun matsayinsa sai yace wa inni as'alu Allah tabaaraka ta'ala ina roƙon Allah tabaaraka ta'ala mutawassilan bihi ina neman tsanantuwa da Allah ina neman tsani da zatin Allah da sifofin Allah da girman Allah wa bi khatimi anbiya'ihi ina tawassuli mana ina neman tsanantuwa da shikamakin annabawan Allah ne Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa bi khatimi awliya'ihi ina tsanantuwa da shikamakin waliyan Allah shine Maulana Shehu Ahmad Tijani radiyallahu anhu an yarzuqana wa iyyakum as-sidqa ina roƙon Allah ya arzuta mu da mu da ku duka mu zama masu gaskiya sai ubudiyya ta cikin bin Allah a cikin ibadar Allah da muke yi ya zama muna yi don Allah ne ba mutum ya ji labarin in kai aiki kaza za ka samu lada kaza kawai kake aiki a sunan ka ba don Allah bane kai aikin ka don Allah Allah shi ya san abin da zai baka mutum duk lokacin da ko da babban mutum ne ko sarki ne ko ko gwamna ne ko shugaban ƙasa ne sai ce maka wane ka zo da ka zo sai ce to ina so in maka kyauta in ka ce kaza da kaza za ka bani ai ka faɗi ka bashi mana ka ga irin kyautar da zai maka ba mamaki abin da kake tunani in ya baka sai ya ninninka wannan sau goma to Allah da ya halicce ka idan dai ka kana aiki saboda kaji abu kaza in an yi shi za a samu lada kaza sai ka yi shi don wannan Allah zai iya baka wannan ladan ka tsaya a kan ladan amma da ka yi aikin don Allah Allah kuma shi ya san abin da zai baka wannan abin da aka faɗa a za ka samu lada na shekara ɗaya ko shekara biyu da sauransu ba mamaki Allah ya baka ladan shekara dubu ma eh saboda yana da shi ko baya bukatan abin wal qiyama sannan kuma muna roƙon Allah ina roƙon Allah dai ya ba mu ikon tsayawa bi hukukin rububiyyati da haƙoƙin Allahntakarsa kar mu yi wa Allah shirka kar mu haɗa wa Allah wani abu kar mu takaita wajen ganin girman Allah domin wanda yake takaita wajen ganin girman Allah to shine yake samun matsala da zai ce a shi ya kai kaza ko ba zai yi kaza ba rashin sanin girman Allah ne amma in mutum ya san girman Allah ai ba zai taba yarda abin da ya shafi Allah ya wulakanta wannan abin ba ya wulakanta shi ba ya wulakanta ubangijinsa wa an yu'amilana wa iyyakum ina roƙon Allah yayi mana mu'amala mana yayi mana kyakkyawan mu'amala tsakanin mu da shi da mu da ku duka bi lutfihi duk abin da zai yayi mana ludufi lakinnani abdun da'ifun alifa minhu albaha as'aluhu an yalfa haka ce ya faɗa cikin rihla sakuna kiriya sai ya ubangiji ni fa bawa ne mai rauni amma har da haka kuma ka sabar min bana babu wahala a cikin lamarina saboda kai ina roƙon ka dawwamar da rashin wahalan nan to haka abin da ya kamata kenan mutu yayi sai za ka jan sunan Allah ladihu saboda Allah yayi ta lulufi kai ka yadda kai mai rauni ne baka da komai Allah kuma mai komai ne shi kuma baya buƙatar komai saboda ka kuma karka yadda ka shi a kai wannan wahala kan ba mu sarar da zamu fita ba a Allah da ya kawo ta shi ya sarar da zai tafi da ita kuma kar ku yadda ku dinga cewa kai wannan wahala anya ma za ta fita kuwa mutu ya ta yanke kauna la ta'asu min rauhillahi fa innahu la ya'asu min rauhillahi illa alqaumul kafiruna ko kuma wa man yaqnadu min rahmat rabbih illa daluna ba mai yanke kauna daga rahamar Allah sai batacce saboda haka kar mutu ya yadda ya dinga ganin girman abu har ma ya ce wannan abin ba shi da magani a Allah da ya kawo shi shine maganin abu shine zai magance shi idan abu ya dame ku a kasar ku ko a garin ku ko a gidanku to ku koma wa Allah shine zai yaye wannan ba wanda ya isa ya yaye idan Allah ya kawo kanani da fitina da masifa da waye wajen Allah yake komawa tarwakonsa Allah ka dauke mana Allah ka canja mana to in aka koma aka yawaita roƙon Allah sai Allah ya dauke abu amma idan a zauna can ai kuka a zauna can ai kuka kuka zai sa abin ya dauke ne ba zai dauke ba eh ba kuka ne ya kawo shi ba ba ai ba dariya ku ne ya kawo ya kawo wannan wahalar ba balle kuka ku ya dauke shi ba kuma kuka ne ya kawo wannan wahalar balle wata wani kukan kuma ya sake dauke shi a'a Allah ne ya kawo abinsa ya jarabi bayinsa saboda wani abu da bayin suka yi eh duk wa ma asabakum min min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kaseerin duk abin da ya same ku inji Allah in ku ga wahala ko masifa ko wani abu ya faru da bayin bayin Allah su sani daga wajen su ne wasu ne suke tsokanowa wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku guji fitnar da wani mutum ɗaya zai jawo ta amma sai ta zo ta mamaye al'umma gaba ɗaya an yi irin wannan da yawa a tarihi mutum ɗaya ya je ya tsokano sai Allah ya sako bala'i sai ya zo ya ishi kowa da kowa to saboda haka a koma wa Allah a samu sauki wa an yi amina wa yakum bi wa jud Allah ya hada mu da lutufinsa wa judihi Allah ya hada mu da kyautarsa wa karamihi Allah ya hada mu da karamcinsa innahu waliyyu zalika Allah shine majibincin ba da ludufi shine majibincin ba da kyauta shine majibincin mai karrama kowa da kowa wal qadiru alaihi Allah shi yake da ikon ya ba da ludufi ya ba da kyauta ya ba da sauki wassalam to shi aminci Allah ya tabbata gare mu gaba daya to wannan dai shine karshen wannan wannan wannan risala to in mun ga lokacin namu zamu dan karawa sai mu wannan na gabata da yawa sosai sai mu ɗora ta kai. Faslun, a risalatu ta sai ta min wasaya, wannan ma wasiƙa ta tara, ita ma wasiya ce. Sai shi min kaulaka in sa rabi isani ama alfin wa salasi mi'atin wa arba'in wa khamsina. Wannan takarda ta fito ne daga kaula garin shehu kenan. Lokacin da rabi'u sani yake ya kusan fita, mana wata rabi'u sani ya kusan karewa shine insilafu shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da hudu hijiriya ta hijira sai shi inna salamun salimun la langwa fihi wala tasima wannan gaisuwa she kubutacciya wanda babu wasa a ciki babu kuma zunubi ya ummu janaba waladi al-gidrifi sharifi al-munifi ash-shaykhani man abba wannan takarda ko kuma gaisuwa da nayi ta game bangaren ɗana mai yawan basira da hankali da ilimi shine gidirifu mana jagora kuma sharifi ne jika manzo sallallahu alaihi wasallama almunifi madaukaki sunansa ash-shaykhani manna abba mutumin murtaniya ne yalihi lilamu bi usuli kitabika al-mubashshir bi salamatika sai ce ina sanar da kai cewa wasiƙar da ka aiko mini mai bada albishirin cewa ka kubuta ko kuma ka samu lafiya wasiƙar ta iso ni na ga wasiƙar na ga ka samu lafiya sosai wahiya agla indi wannan kuma samun lafiyar ka shine mafi tsada a wajena ashe mini wane yana cikin tsoshashe lafiya to shine babban abin da nake nema a cikin fataushi na in samu dukkan duniya ma in samu mata tsana lafiya to na fi kowa samun riba wa atana walhamdulillah wa nanu fi salamatin kuma wasiƙar taka ta zo mana a lokacin muna wa Allah godiya mu ma ta same mu a cikin lafiya wa afiyatin da kiyayewa wa ziyada ni'amin zahirati wa bainatin da karuwar ni'imomin Allah na bayyane da na boye walhamdulillah muna wa Allah godiya amma ma zakarta min usulil muridina walhamdulillah bi ziyadil iman fil ummati amma abinda kashe mini muridan da suke tarbiya a wajenka sun samu usuli saduwa da abinda ake nema to ina wa Allah godiya da kasancewa imani ya karu a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ƙara imani idan mutum ɗaya a cikin musulmai ya ƙara matsayi a cikin musulunci to wannan ƙaruwar musulunci ne gaba ɗaya duk al'umma ta samu ƙaruwa kamar yadda idan wani yayi wani abu wanda ba daidai ba musulmi ne sai ya aikata wani abu wannan abin kuma sai yake kaskanta shi shi kare amma musulunci ya samu gibi ma'ana bai samu bai samu ƙaruwa ba saboda shi musulmi musulunci baya son a rage masa ko mutum ɗaya so yake ma a ƙara kullum kira yake ga wanda ba sa ciki su shigo wanda suke ciki kuma su ƙara himma to kaga ya ka samu wanda suke ciki suna ƙara himma musulunci yana ƙaruwa idan ka samu wanda suke ciki suna suna lalacewa sunan kuma musulunci ne yake samun shi baya ba shi gaba ba wa amma halul akharina wa ma sa'alta anu min kafiyati tabiyati ila arshadana Allah wa iyyakum anna tarbiyata fi dariqatina bihimmatil kanmi tijani radiyallahu anhu allazi yaqulu man ya'rifuni ya'rifuni wa hadi ya ce wai shi amma abinda ka tambaye ni kace mini tarbiyyar nan wasu suna shiga su dade suna tayi suna tayi basu gane komai ba sai wai ce to ka sani Allah ya shiryar da ni da mu da ku duka ku sani anna tarbiyata ita tarbiyya da ake yi fi dalika tana cikin dalika shehu tijani kowa yana samun usuli ne bi himmati shehu kammi tijani da himmar shehu tijani ake usuli ba wai ga shi mukaddami ba ko kuma aikin muridi muridi yana sashi yayi aiki saboda wannan aikin zai ƙara masa kusanci da Allah amma mutum ya samu yayi usuli wannan himma ce tijani allazi yaqulu shi shehu tijani shi yake cewa man ya'rifuni ya'rifuni wa hadi duk wanda zai sanni ya sanni ni kadai haka shehu tijani ce saboda haka shehu tijani shi kadai yake da matsayi da girma da samu da komai a cikin darigar وليس على المقدم المأذون له بالتلقين سوى مجرد التلقين shi muqaddami wanda yake aka bashi izini ya ba wa mutane dariqa ko kuma ya tarbiyantar da mutane shi fa bashi da komai sai dai bayarwa sai yasa ma in ka zo zaka ba mutum dariqa tijaniya ka sani a lokacin da kake bashi ba kai ne kake bayarwa ba shehu tijaniya yake bayarwa saboda dariqa ta je in zaka ba wa mutum izinin tarbiya ba kai ne kake bayarwa ba shehu tijaniya yake bayarwa saboda haka kuma shi yake riƙe mutanensa. A wata blingi ma umira bihi, amma umira bi tablingihi min ash-shurut wal adabi. Shi muqaddami abin da yake kansa ya isar wa shi wanda yake buƙatar dariƙa ko wanda yake buƙatar tarbiya ya isar masa abin da aka umarce shi ya isar. Menene shi? Shine ya faɗa masa sharuɗa na karban dariƙa ko kuma na yin tarbiya da kuma ladabin da ya dace a samu mutum batijja ne yana kai shi muqaddami wajibi ne ya sanar da shi to ana buƙatar ga sharadi ga sharadi in sharadi ya gare ga yadda ake so ka zauna da tsakaninka da Allah ga yadda ake so ka zama tsakaninka da halittar Allah shi kadai ne wannan shine yake akan muqaddami wal muridu laysa alayhi illa hifdhul wajibati diniyati ma'lumati daruratan shi muridi ba shi da shi kuma abin da yake kansa ya kiyaye abubuwan da suke wajibi addini na addini duk abin da Allah ya wajabta masa ya kiyaye ya shiga gaba da yi al malumatu wadanda ka san su darurata wanda kowa da kowa ya sani wa mulazanam wa mulazamatun wa mulazamatu lawazimil wirdi kuma shi muqaddamin ya kiyaye lazimai na wuridin mana ya kiyaye lazimin sa na safe da yamma ya kiyaye dariqa wazifarsa ya kiyaye zikirin juma'arsa ya kiyaye kuma kar ya cutar da kowa wannan shine abin da yake kan shi muridi da aka bashi واعتقاد أن الورد لازم أعظم الأسرار التجانية كما شيء مقد شيء مريدي يسني يقدر تارنسا لازم إنن ديكي يا في دكان أيوكان داكي يسين دريقة تجانية يا في قوة نينة جرمة دليلي شيء لازم يسبور كربوسا da girmansa da matsayinsa shi yasa ma idan kai lazumi ba za ka taɓa tunanin kayi wani abin kirki ba ka taba ji wanda yake rike da lazumin sa safe da yamma ya zo ya ce maka shi gudubi ne ha to ai kana lazumi kowa ma yana yi to saboda ka me ka zama babu baka zama komai ba yanda wancan yake da wancan yake da wancan haka ba kai ma haka kake in ka ji mutum yana cewa shi din nan ya kai matsayi kaza ko ya samu kaza to ya haɗu da hazzun nafsi ko kuma da shaidan ko shaidan ya rabe shi ko kuma ransa take raya masa to da shaidan da rai kuma duka wayannan abokan gaba ne abokan gaban mutum dama su huru ne da rai da shaidan da duniya da son zuciya wayannan suna bukan gaba kawai a duniya sune wanda in suka rabi mutum za su cutar da shi amma in dai ka shirya wayannan duk komai masoyinsa ne ba shi da maƙiyi sai wayannan guda hudu to saboda haka lazimi ya fi komai daraja wa wa tikadu wan nafaru fihi kuma mutum ya gudu ya shiga cikin lazimin nan ya rike shi gam gam gam wa yalzamu ba'da zalika ma amkanahu min al-awradi bayan mutum ya ya kyauta lazimin sa yana yin sa cikin kari a cikin lokaci yana wazifa sa cikin lokaci yana zikirin juma'a sa cikin lokaci da sharadin da aka bayar bayan wannan sannan shi mutum ya kudurce ce na'am to yayi kokari wa yalzamu ba'da zalika bayan wadannan na farilla to mutum ya lazamci ma amkanahu min al-awradi abinda zai iya yi na wurdai uridi yana da ba da iyaka yana da yawa in kai kaza in kai kace zaka zauna daga fitowar rana har ta fadi kana ayyuka ba zaka gure gure aikin da ake yi ba aiki yana nan idan aka kaje in ka gama wannan akwai wannan in ka gama wannan akwai wannan sai dai kai iya abin da zaka iya kaje kuma ka nemi abincinka min al-awradi yin uridai gairi lazimati wanda ba dole ba in kai na dole ka gama to ka samu wanda ba na dole ba shi kuma ka dora akwai istighfari yana nan ba iyaka akwai salatin annabi sallallahu ba iyaka akwai la ilaha illallah ba iyaka akwai ayyuka ma irin su hasbunallahu wa ni'mal wakil irin sunayen Allah irin waɗannan duka akwai addu'o'i to duk wanda zaka iya ka rike gurgurdo yanda zaka iya bi hasabi ma uzina lahu mutum yayi gurgurdo yanda aka yi masa izini duk aikin da aka yi maka izini aka ce ka je ka rike kaza ka rike kaza to kai kokari ka rike wala yuridu bi hadha illa wajhullahi alkarim kuma kada mutum ya nufi wani abu da aiki inda aka baka aiki na ibada karkashe bari in yi aikin nan nima ko zan zama wali a'a kai aiki don Allah in kai aiki don Allah Allah ke san abin da zai baka ka nufi zatin Allah kawai shi muridi ko kuma mai aiki na ayyukan ibada kar ya nufi komai da aikin ibadarsa sai zatin Allah mai girma la duniya kada mutum ya nemi duniya da ayyukan ibadarsa wala akhirata kada mutum ya ce a Allah ba ni lahira Allah zai iya baka abin da yafi duniya da lahira ma amma in kace abu kaza kake so sai a takaita ka kan wannan abin wala maqaman min al maqamati kar mutum ya ce bari in yi aiki ni ma in naji idan aka yi aiki kaza aka kai kwana kaza ko wata kaza ko shekara kaza mutum yana zama waliyi mai karamomi in yace abu ya zama zai zama sai in kai wannan aikin banza ne don ka ce abu kaza ya zama ya zama to shi kenan ka tsaya a nan kawai ai iya cewa ka yi abu ya zama in ya zama ma a duniya ne kawai in ka je lahira ma za ka ce wani abu ya zama kaga ya zama shirme a'a ka yi abin da in ka yi shi ya amfane ka duniya ya amfane ka lahira ba ruwan mutum da neman wani matsayi matsayi ya kare ai tunda Allah ya kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya kure matsayi wani matsayi za a baka ka kai annabi babu shi a cikin walittaka wani matsayi za a baka kafi shehu tijani babu shi a cikin halifofin shehu tijani wani matsayi za a baka kafi shehu ibrahim babu ai matsayi ya kare yanzu neman Allah ake yi neman kusanci da Allah ake yi ba neman matsayi ba matsayi ya gama babu matsayin da zaka kawo yanzu wanda da bai zo ba a annabta manzo Allah sallama ya zo ya rufe a walittaka shehu tijani ya zo ya rufe a matsayi na khalifa shehu ibrahim ya rufe to wani matsayi ko zaka samu sai dai maza zuwa ga shaidan amma zuwa ga Allah kamar Allah ya rufe kayansa wa yashadul minnata kuma mutum ya dinga ganin kyautar Allah a kansa domin wanda baya ganin kyautar Allah a kansa ba zai gode wa Allah ba kullum a cikin kuka zai zama ni ban samu kaza ba to duk wanda kaji yana cewa haka to bai san kyautar da Allah ya masa ba in mutum ya san kyautar da Allah ya masa ba zai ta cewa a'a ni ban samu ba ai dama in ka duba in ka duba abinda ka samu kafi wani idan ka duba abinda wani ya samu kuma wani ya fi ka haka ake kullum kullum wannan yana saman wannan wannan yana ƙasan wannan duk lalacewar mutum to ya fi wani duk duk matsayin mutum wani ya fi shi to wannan shine waya sunu zanna kuma ya kyautata wa Allah zato wayu fawidu kuma mutum ya miƙa wa Allah dukkan lamarinsa sai ya huta wa fawidu amri ila Allah inna la basirun bil ibad idan mutum ya mika wa Allah lamarinsa to mutum ya huta Allah sai ya isan maka komai duk wanda kaga ya huta baya shan wahala Allah ne ya ɗauke masa al'amuransa maimakon tunanin wahalar sai Allah ya cire tunani wani inda kake ganin sa ba wai wani abu yake da shi ba ba mamaki ma kafi shi ko mutane da yawa sun fi shi samu amma tawakkuli da Allah yake bashi da fawwala lamarin sa mana mika lamarin sa zuwa ga Allah shi yasa sai kaga mutumin shi ayya hutashe ne ma saboda me rashin tunani ne bai da tunanin komai ya riga ya fi diskanci Allah duk abin da ya tashi kuma Allah zai masa dama waliyai sun ce arziki abinda shi arziki daban dukiya daban ita dukiya mutum zai iya mallaka dukiyar duniyar nan gaba ɗayanta amma in babu arziki ba za ta amfane shi ba sai dai ta shan wahala saboda shi kullum tattarawa yake duk abin da ya samu gane yake ba zai isa bari ya ƙaro yana cikin neman ƙari har ya mutu bai ma fara zama ya zauna ya ci ba a yana tarawa kawai bari ya yi ta tarawa ya yi ta tarawa shi a tunaninsa sai ya gama tarawa zai fara shi bai sani ba yana ta tarawa har kwanansa ya ƙare shi yana cikin tarawa ya tafi amma abin da ake ce masa arziki duk abin da Allah ya baka ka wadata da shi ka wadata da shi ka gode wa Allah duk abin da ya taso maka in dai kana tare da Allah ba abin da zai taso Allah bai maka shi ba komin girman abin komin tsananin sa kai kuma komin talaushin ka idan abu ya tashi to wallahi Allah zai yi shi sai kuma Allah ne zai maka ina ruwanka sai kaga mutum ya huta duk abin da ya taso masa sai Allah yayi wancan man ya taso Allah yayi duk abin da ya zo Allah yayi to wannan shine arziki to wannan wanda yake wannan matsayi shine mai hutu duniya da lahira eh shi ba shi da matsala ai eh shi baya ganin neman sa ne yake sa ya samu baya ganin kuma bari ya ta tarawa ka ba zai bai fara ma tunanin yaushe zai fara shi a shi yana yana tarawa kawai to wannan shi babu talaka a duniya irin sa shine matalauci shi kawai ta tarawa yana ta har kwanan sa ya kare bai gawa tarawa ba sai ya mutu shikenan abin da ya dan tara din ma ya bar wasu su ko su yadda suka ga dama to shine wai za dama ala haza idan bawa ya dawo akan wannan ya rike ya rike aikinsa na ibada kuma baya nufin komai sai Allah kuma ya gane Allah nan yayi masa wata irin kyauta yayi Allah yayi masa kyauta isasshiya yake wa Allah godiya akan kyautar kuma yake kyautata zaton tsakaninsa da Allah ma'ana ya kudurta duk abin da ya taso masa ba zai gagare shi ba ai ba shi yake yi ba Allah ne yake yi don Allah yake yafa abin da zai gagari Allah ne ko mutum ya miƙa wa Allah lamarin sa gaba daya wanda ya zama haka wai za dama ala haza idan mutum ya dawwama akan wannan min gairin garadin ba wai da wata bukata a ransa ba shi dai kawai yana yi tsakanin sa da Allah ne to wannan fali hamdulillah da'iman zaka same shi mai godiya Allah ne har abada kullum a cikin godiya Allah yake eh duk abin da ake yi in ka ji yana kuka yana taya mutane ne amma shi babu kuka a ransa saboda shi ya sani ko duk duniyar na Allah ya zuba musu talauci shi dai ba zai talauce ba saboda arziki na Allah ne kuma daga Allah yake samu wa qabihum fil muridi wa qadim fil ubudiyyati wa arun kabirun wa razilatun min razail an-nafs kaunuhu ya'budu Allah wa yadhkuruhu wa yantazir bi dhalika al-fath al-yawma aw gadan aw fil usbu'i aw fi shahri aw fil 'ami shewa she abu mummuna a cikin muridai abin da yake sukan ibadar mutum ya lalata wa mutum ibadarsa babban laifi arun kabirun babban laifi da yake samun dan adam muridi kuma kaskanci a cikin abin da nafsu take jawa mutum ya kaskance tsakaninsa da Allah kasancewa mutum yana bautawa Allah gashi duk ayyuka yana yi yana kuma ambaton Allah duk abin da yake yana zikiri yana salati yana komai amma fa shi a ransa yana sauraron ko a yau ya samu ya zama wane a duniya ko gobe ya zama wane ko a cikin sati ɗaya yayi aiki a shi aikin nan ya kai shi ya zama wane ko kuma a wata a cikin wata kaza zai zama wane yayi aikin nan zuwa wata kaza ko kuma a cikin shekara kafin shekara ta kewayo ya zama wane ya zama waliyi ko ya zama wani mai girma ko ya samu wani abu to wannan shine babban laifi tsakanin bawa da Allah a shi Allah fa inna la la sahiqu alaihi ahadun shay'an Allah fa sani wani bai isa ce ni din nan dole sai Allah ya min kaza babu wannan ba wanda yake cancanta samu wani yabo wajen Allah mutum zai gama kokarin sa ya gama ibadun sa ya gama himmarsa ya gama aikace aikacen sa in Allah ya ga dama ya bashi in bai ga dama ba zai bashi ba ko mutum nawa Allah ya bawa ya bashi yana yin haka Allah ya bayar ya ba da matsayin mutum ya kai komai in ba in ba sa'a ba da shedan ka bai fi kowa ibada bane me yasa ya zama shedan Allah ya kwashe abin da ya bashi ya kwashe to saboda haka mutum kar ya dogara da wannan mutum da ya dogara da Allah wa huwa yastahiqu al-ibadata bi zatihi amma shi Allah ya cancanci a yi masa ibada ba don duniya ba ko don lahira idan mutum yana wa Allah ibada aka ce masa don me kake ibada don Allah ya bani aljanna mana sai a ce yanzu in Allah ya shafe aljanna ka je lahira ba aljanna shikenan don me kai ibada in don aljanna ne babu ita in mutum ya ce a ina ibada saboda Allah ya kiyaye daga wuta sai ka je ka samu Allah ya shafe wutar wa kake wa ibada ka nufi ibadarka don Allah shi shi ya san yadda zai baka aljanna ya kiyaye ka daga wutar kuma ba sai ya yarda ba sannan mutum in ma da aljanna da wuta suna nan din kaddara ba a shafe su ba mutum ya ta ibada don ya samu aljanna me matsayin samun aljanna sai mutum ya mutu da imani in Allah ya ga dama sai ya gama wahalarsa in ya zo mutuwa a zare imani mutum nawa Allah ya yi wa haka in aka zare imani ya je lahira zai ga zai ga aljannar ma balle ya same ta idan wuta yake tsoro ai ya haɗu da ita to saboda haka mutum yayi aikin sa don Allah shi Allah ya cancanta ai masa ibada don kansa ba don wani abu da zai bayar ko don wani abu da zai kiyaye mutum ba ko man sabda al-fatha kul yatub ila Allah duk wanda yake ganin ni nayi nayi nayi har yanzu ban ga komai ba sai ya yawaita tuba wa Allah kaga wannan ma'ana yana tuhumar Allah kenan in ba mai tuhumar Allah ba don me zaka je kai kai baka gani ba Allah dama ya ce maka da ka fara sai ka gani ne babu wannan wali alam annahu in dama ala amalihi muddata umri dunya wa futiha alayhi lahzatan wahidatan araka fiha ma ya'lamuhu anna alhadatha tusawi zalika wa fawqa mutum ya sani idan ya dawo ma kan aiki duk kaman tunda aka halishi duniya har zuwa karewanta yana aikin ibada sai Allah a cikin kiftawan ido sai Allah ya bashi wani matsayi shikenan ya riski matsayi a cikin wannan kiftawan ido sau daya kafin ya mutu da kiftawan ido sai Allah ya bashi abin da zai bashi to wannan ya sani har Allah ta, ta isa ta yi haka ta isa ma ta yi fiye da haka wa in lam yufta alaihi aslan idan kuma mutum bai samu komai ba yana ibada yana ibada bai samu matsayin ba bai samu karama ba ba ce masa wane ba ba san shi a duniya ba har ya mutu da haka bai sani bane kafahul istingalu billahi hatta ya muta ai shagaltuwa da Allah har ka mutu ya ishe ka kar ka samu matsayi kowane iri amma dai a same ka cikin waɗanda suka shagaltu da Allah kullum Allah suka sa a gaba wannan yafi yafi maka waka samu kowane irin matsayi walaysa alal muridina illa hamdulillah ala kulli halin ba abin da yake kan muridai sai dai su gode wa Allah a duk halin da suka zai shiga zo su zama masu gode wa Allah wa amma al-ikhwanu walam yabqa huna illa man yatakarrafu huna insha Allah sai sai ɗan uwa ba abin da ya saura ga anan sai dai su tsaya su nemi abin da za su nema wajen Allah kuma abin da Allah zai ba su in ya ga dama ya ba su insha Allah in Allah ya ga dama sai ya baka abin da ake nema shine kharif ma'ana samun kakan abin da kai ومن كان قبره هنا لا بد أن يدفن فيه ومن لا فلا waɗanda suka zo muke tare da su shi yana magana kan mutanen da suke kaula suke hidima a can suke hidimtawa Allah suke hidimtawa gwamnati da sauransu sai ya ce wanda Allah ya kaddara ya bashi abin da zai bashi sai ya bashi wanda kuma kabarin sa yake nan to ba makawa fa dole sa nan zai mutu a bunne shi ba wai in ka je bari in je in yi hidima na na wata daya ko na shekara ɗaya in samu ne ba, kar ka ƙudurta haka, ka ƙudurta in za ka hidimta wa Allah babu ranar dainawa sai da ka saru da Allah. Wa man lafala, wanda Allah bai kaddara zai mutu a nan ba, shi kuma duk yadda aka juya sai ya koma inda zai je ya mutu, ba zai mutu a nan ɗin ba. Ba sarullah ta'ala li wa lakum, ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki, ina roƙa masa, ina roƙa mana ni da ku duka, wali jamili kwani da dukkan ƴan uwa yana roƙa mana an yarzuqana al'afiyata Allah ya arzuta mu kiyayewa Allah ya kiyaye mana imanin mu ya kiyaye mana ibadun mu warib da bima jaradihi al-maqadiru kuma muna ina roƙa mana Allah Allah ya sa mu yarda da dukkan kaddara Allah abinda Allah ya kaddara mana ya zama mun yarda domin ba wai saukan kaddara bane kaddara kaza da sauka ko da yaushe amma mutum ya yarda da kaddara to shine ake ji to yarda da kaddara ina roƙa mana Allah eh bima jarar bihi maqadirul ilahiyatu abinda kaddara daga Allah kaddarori suka suka gudanar da shi daga Allah muna roƙon Allah ya samu yadda da wannan kaddara Allah wassalam wannan shine karshen akukum wa muhibbukum Ibrahim ibn al-Hajj Abdullahi Tijani shewe wannan wasiƙa da dan uwanku ne masoyinku Ibrahim dan Alhaji Abdullahi Batijani shi ya tura muku wannan wasiƙa wa ma umdati fi dariqatina fanzur akhira kashfil ilbasi wa hum jayyida yace amma madogara ta a cikin wannan dariƙa tamu to ka duba ƙarshen kashful ilbasi zaka ga ni ban dogara da kowa ba a cikin wannan dariƙa da mai dariƙa na dogara ce tijani radiyallahu ta'ala nu kuma ka fahimci wajen yadda ya kamata a fahimta to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ilmu inda Allah masha Allah